إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم biyar ga watan Jumada kan shekara ta 1444 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 29 ga watan Disamba shekara ta 2022 miladiya insha Allah za mu tashi a aya ta 209 cikin suratul baqara fa in zalaltum a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم
Ubangiji ta'ala bayan ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kulu fi silmi kaffatan wala tattabi'u khudwatish shaitan innahu lakum aduwwun mubin wanda satin da ya gabata mun yi magana cewa wannan aya tana da sababi na sakwatta wanda wasu daga malamai na ganin cewa ta sakwa akan munafikai ne waɗanda suka zaɓi wani tsari irin na Yahudawa a daidai lokacin da suke ikirarin cewa su musulmi ne sannan wasu daga malamai na kallon cewa ta shafi kowane irin musulmi da ya zama cikin umarnin Ubangiji yana da wani zaɓi. Hakikanin zaman lafiya shine ya miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya. Wasu kuma malamai suna kallon cewa tana magana ne akan Yahudawa waɗanda da ahlul kitabi gaba ɗaya da suka yi da'awar imani da wasu annabawa kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya ce su shiga cikin addinin musulunci gaba ɗaya kar su bi hanyoyi na shaiɗan duka dai wannan jawabin ya riga ya gabata a satin da ya gabata wannan ayar ta gaba sai ta zamo ƙarin jawabi ne akan abin da aka yi faɗi a baya ubangiji ta'ala ya ce fa in zalaltum idan kuka karkace nultum anid dukul fi jami'ihi kuka karkace gabarin shiga cikin addini gaba ɗaya min ba'di ma ja'atkumul bayyinat bayan hujjoji sun zo muku al-hujaju zahira sune hujjoji waɗanda suke bayyanannu ala annahu haqqun cewar addinin musulunci gaskiya ne in dai kun karkace kun kibin daidaitaccen addinin nan fa'lamu ku sani, annallaha sani Ubangiji azizun mabuwayi ne, la ya ajizuhu shay'un babu wani abu da ke gagarar Allah a nintiƙamigi wajen yin ukubarsa minkum a gare ku, hakimun gwani ne fi sun'ihi cikin duk abin da ya aikata, hal yanzuruna.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون هل شن واتو أبنتي ما ينظرون باب أبن دفكي سورارو ينتظر التاركون ba abin da masu barin shiga addinin nan gaba ɗaya suke sauraro a dukkan figi wajen shiga cikinsa ba abin da suke sauraro tunda an kafa musu hujjoji sun gamso addinin nan gaskiya ne amma sun ki miƙa wuya to babu abin da suke sauraro illa an yi atiyahumullah sai ubangiji ta'ala ya zo musu da lamarinsa ai amrugo wato lamarin Allah ya zo musu Allah ya zo musu da lamarinsa ka kaulihi ta'ala wannan yana daidai da faɗin Allah ta'ala aw ya ati amru rabbik ko kuwa wato lamarin ubangijinka ya zo wanda wannan yana cikin suratul al'am Allah maɗaukakin sarki yana cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul mala'ikatu ko aw ya'tiya amru rabbika ko aw ya'tiya ba'da ayati rabbika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'da ayati rabbika yawma ya'ti ba'da ayati rabbika la yanfa'u nafsin imanuha lam takun amanat min qabl to wannan aw ya'ti amru rabbik ko ko lamarin ubangijin ka yazo cikin suratul nahl kenan ko a wato lamarin ubangiji yazo ai azabu go abinda ake nufi azabar Allah fi zulale tare da wani girgije wanda inuwa ce jam'u zullatin wato jam'i ne na tarin inuwa tare da inuwa min al-ghamami daga wani girgije as-sahabi shine girgije wal mala'ikatu sannan ubangiji ta'ala zai zo da mala'iku wa qudiyal amr a hukuntar da al'amari na hisabi tamma amru halakihim wato al'amarin halakar su ya riga ya cika wa ila Allah zuwa ga Allah turja'ul umur dukkan al'amura ake maida su bil bina'i lil maf'ul turja'ul umur wato idan aka dauki turja'u a matsayin mabani lil madhul lil maf'ul kenan a ce turja'u ko kuwa in za dauke ta da fa'ili a ce wa ila Allah tarji'ul umur wato turja'ul umur ga Allah ake maida dukkan al'amura tarji'ul umur ga Allah al'amura suke komawa في الآخرة الآخرة فيجازي كلا بعمله الله زي ساكا وقوة da irin abin da ya aikata wannan ayar tana ɗaya daga cikin mutashabihat na alqur'ani wanda zamu ga a baya da aka zo illa an yi atiyahumullah al-imam suyuti sai yake ce mana lamarin Allah lamarin Allah wanda na san wannan ba baƙon abu bane a wajenmu me yasa malamai suke tsayawa a irin wannan gabar a tattauna asalin magana shine ubangiji ta'ala ya faɗa mana laisa kamithlihi shay'un ba wani abu da yake kama da Allah madaukakin sarki babu shi babu wani abu da yake kama da Allah To, idan aka samu wata aya ko wata siffa, wanda wannan siffar halitta tana iya ɗaukanta, yanzu misali idan muka ce, Khaliku kulli shay mahalicin kowane abu, baya buƙatar wani tawili mun san halittar Allah ta ba, irin halitta ce ba ma mai halitta ɗin ba shi ba. To, amma idan aka ce yana zuwa, yana zuwa, zuwa wani abu ne wanda mutum a al'ada ya san a halittu su ma suna zuwa ko wanda aka ce masa Allah zai zo abinda zai zo a kwakwalwarsa zai yi tsammanin kamar za a yi wani taro ne ana tare gaba ɗaya kuma a ce ga ubangiji nan ga ubangiji nan ya zo wa za a rabbuka wal malaku saffan saffa misali nake to in aka kalli ayar da wannan ma'anar cewa zuwa ne irin na halitta to kun ga anan an shabba an kwatanta ubangiji da wani abu a cikin halitta to menene mafita tunda ka'ida shine Allah baya kama da wani abu to anan ne malamai suke da tattaunawa guda uku wanda tattaunawa wannan duka a tana komawa ne zuwa ga sanya wata ka'ida da ake kallon wannan ka'idar ita ce za ta taimaka wajen fahimtar irin waɗannan ayoyin na sifofi wasu malaman suka ce tafwidi za a yi wasu malaman suka ce isbati za a yi wasu malaman suka ce ta'wili za a yi idan aka ce isbati za a yi shine masu wannan ra'ayin suka ce a ce yana zuwa a bar maganar haka ba tare da wani ƙarin jawabi ba a jingina masa cewa Allah mai zuwa ne ko da zuwan ko ba irin na sauran halitta ba ne a yadda dai yana zuwa kuma suka ce wannan ita ce aƙida da magabata suke kai tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ya karantar sahabbansa akai yake suke gaba ɗaya sannan sauran tabi'ai da sauran magabata duk akai suke wasu malaman suka ce a'a ba haka bane in dai za mu ce siffofin nan ba za mu jingina wa Allah irin yadda za a jingina wa halitta ba saboda ubangiji baya kama da kowa to dole ne mu yadda da cewa sai dai mu yi tafwidi sai dai mu mika lamarin da Allah mu ce eh ya ce yana zuwa amma ba mu san wani irin zuwa yake nufi ba zuwa ne irin nasa sai mu mika wuya zuwa gare shi mu mika masa al'amari shine tafwidi a fawwala wa Allah cewa shi ya san abin da wannan zuwan yake nufi wanda wannan aqidar ita ce aqida ta malaman mu na ash'ariya cewar tafwidi za a yi na ƙarshe shi ne masu ra'ayin tawil cewa tawili za a yi ba tafwidi za a yi ba to ɗan uwa a wannan gabar ina so mu fahimci wani abu mun sani akwai rigingimu na matsalar ilimin hadisi da matsala ta tauhidi fannin aqida wasu suna kallon cewa wayannan ayoyin haka za a siffanta su wanda ya haifar da rikici tsakanin musulmai a shekaru masu tarin yawa wanda har yau kuma wannan rikici din bai kare ba ana ta tattaunawa akan matsaloli Allah ya daidaita al'arki Allah yana da kafa Allah yana zuwa duka da irin waɗannan ayoyin na aftifat to amma abinda nake so na ja hankalinmu akai akan irin wannan kar mutum idan ya ɗauki wata ƙa'ida ya fahimci addini da ita ya ce wannan ka'idar ita ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aji don in ka ce ita ce manzan Allah ya aji kana buƙatar ka kawo mana dalili inda ya ambaci ka'idar wannan ka'idodi ne da malamai suke amfani la'alla waɗanda ka saba musu in aka zo batun dalili sai yi sun fita dalili akwai inda za ku haɗu akwai inda za ku rabu inda za ku haɗu shine dukkanku kowa ya yadda irin zuwan Allah ba irin zuwan sauran halitta ba ne. Wannan kuma kowa ƙoƙarin da yake ƙoƙarin tsarkakewa Ubangiji ne daga kowace irin gurɓataccen siffa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kar a siffanta Allah maɗaukakin sarki da wata siffa wanda za ta mai da Allah jiki ko kuwa za ta mai da Allah maɗaukakin sarki za ta jingina masa naqas wannan shine asalin tattaunawa na ga jawabin wanda daga cikin malamai yana cewa ko da ke yana raddi ne ga maulana a shekar sharif ibrahim salim a kan magana cikin duk da shi ya ma kuskure wa fahimta kawai dai yana raddi ne a kan maganan Allah yana sama ga maulana a shekar sharif da ya zo yin wannan raddin sai yake cewa a ai maulana a shekar sharif yana maganan Allah yana sama ya kawo irin waɗannan matsaloli ɗin to amma daga baya sai ke so ya yi magana akan cewar wannan aƙidar ba ita ce malaman hadisi suke kai ba ba ra'ayin malaman hadisi ba kenan cewar malaman hadisi ba ita ce aƙidarsu ba wannan ba gaskiya ba ne malaman hadisi a'immatul hadis da yawa akan aƙidar tafwidi suke malaman a hadisi da yawa ibn hajar al-asqalani wannan ita ce aqidarsa al-imam an-nawawi wannan ita ce aqidarsa al-imam suyuti wannan ita ce aqidarsa abul farj ibn al-jawzi wannan ita ce aqidarsa ba za ka ce aqidar da al-imam suyuti yake kai ibn hajar al-asqalani yake kai al-imam an-nawawi yake kai al-imam al-baihaqi cikin sharh asma'illahi al-husna za mu ga shi ma yana kan aqidar tafwidi ne wanda dukkan wayannan malaman hadisi ne idan ka ce duk malaman hadisi gaba daya sun haɗu akan irin fahimtar ka to wannan ba gaskiya bane la'alla su kansu sauran inda za a bibiya za a ga cewa shine ne yake kallon abin da wa'yancan ɗin suka faɗa kamar yana ƙarfafar ra'ayinsa ne amma kuma baya tare da shi yanzu misali mashkuriyar magana wanda ana cewa imam malik ne ya faɗa ko da ke ibn hajar al-asqalani yana cewa daga sayyida ummu salma take al-istiwa'u ma'lumun wal kayfa majhulun was su'alu anhu bid'a ko al-istiwa'i an san shi ya aka istiwa'in ba a sani ba to anan me ake nufi idan aka ce ma'lum an san shi a ƙur'ani Allah ya faɗa ya yi istiwa'i an sani a ƙur'ani kuma istiwa'i yana da irin ma'anoninsa a lura an sani duk da ma'anarsa ba guda ɗaya ba ce yana zuwa da ma'anoni da yawa yana zuwa da ma'anar cika yana zuwa da ma'anar daidaita yana zuwa da ma'anar ɗaukakuwa da dai sauransu amma sai imam malik yace wal kaifa madhulun ya aka yi istiwa'in kuma ba a sani ba to kaga anan gabar anan gabar ba imam malik cewa yake dole sai an yadda da ma'anar istiwa'i a irin yadda aka san shi a larabci ba tambaya akan bid'a ne to wasu kuma sai suka ce a'a ai abin da imam malik ya faɗa abin da yake nufi da wannan maganar yana tabbatarwa da tunda ya ce ma'aluma abin da nake so na ɗauka a nan shine mu gamsu da cewa hatta abin da wa'yansu suke kallo cewa kamar makami ne a wajensu to a wajen wa'yansu malaman wannan abin su ma ɗin makami ne a wajensu Idan haka cewa malaman hadisi gaba ɗaya wannan ita ce aƙidar su suna tabbatar da lafazin yadda yake ba gaskiya ba ce sannan abu na biyu da nake so na ƙara jan hankalinmu wannan matsalar tana yawan dawowa yawan kafirta juna shi kuma Allah yana kallon zukata ne Allah yana kallon zukata ne idan ka yi nufin tsarkakewa ubangiji ne da aƙidarka ba ka so a jingina wa Allah ta waya to ba Allah da wannan zai ma hukunci ba wai da ra'ayin kai kana kallon ra'ayin wancan malamin idan ka fahimta zai kai ka ga jingina wa Allah wata tawaya sai kace a'a ba za ka bi ba to ai bin ra'ayin wannan malamin shine ainihin ba hallaka ko ya ka fahimta aya saboda shi bai gamsar da kai ba kai kuma abin da ka gamsu da shi in ka bi shi akan wannan ra'ayin na fassara wannan ayar ta siffa a wannan salaf zai iya zama matsala to lalle shi ma wannan za mu iya cewa fage ne na sallama wa Ubangiji Allah shi zai hukunci tsakanin bayi. Na ga wannan ta sa a kan matsalar kar a kafirta juna ɗin nan. In ba manta ba na mana magana a nan. Mulana a shekar Sharif Ibrahim Kale Allah ya ƙara masa yadda ya wallafa littafin a tafsir duk da cewa akwai waɗanda suka yi kuskuren fahimta da aka ce a tafsir sai suka yi bayanin matsalar Allah yana sama da matsalar siffa wanda a tafsir ba akan wannan yayi magana ba almugir ba akan wannan yayi magana ba almugir da a tafsir sun yi magana ne akan cewar akwai maganganu da aka kasa fahimta a cikin al'amuran tafiyar 'yan ɗarika musamman 'yan tijjaniya to akan wannan ne Maulana Asheka Sharif ya warware a cikin littafin at-tafsir aka kasa ganewa yayi sharhi da al-mubir ana cewa akwai waɗanda har sun yi rubutu sun mayar ga Maulana Sheikh radiyallahu ta'ala anhu kamar da nake cewa wani daga cikin malamai yana irin wannan ikirarin wanda ba gaskiya bane wanda yayi rubutu ya maida Maulana Sheikh radiyallahu ta'ala anhu da kasar Sudan ba dan ansaru sunna bane dan tijjaniya ne shine Ibrahim Sidi daga garin Fakir shine ya aiko takarda wanda Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi ya maida masa martani da larabci mai tsada kuma larabcin yana nan a cikin farkon almughayr duka ina wannan jawabin ne don mu fahimci cewa su Maulana Sheikh a baya sun rubuta wancan littafin ne don kar mutane su fada cikin hallakar kafirta juna don mas'ala ta wato abin da ya shafi sabani a cikin irin waɗannan matsalolin wanda a ƙarshe waɗanda suka zo suka yi batanci ga su Maulana Sheikh suka zazzage su suka faɗa musu baƙaƙen maganganu akan Sheikh ya wallafa littafin at-tafsir suna batanci a gare shi ƙarshe rikicin kafirta wannan yaran da suka rena su suka zo suka kashe su kuma a ƙarshe wa gari yawa ya kaga wannan magana tana tabbatar da shi matsayin mawallafin littafin at-takfir ne ba wai tana nuna matsayin wanda ya maida masa martani ba Allah ya ganar da mu su Allah ya ji kansu wannan shine ra'ayin mu amma dai tabbas kafirce musulmi babban hadari ne da yake haifar da tashin hankali da rigima a cikin al'umma Allah ya iya mana na'am
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زكن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب salli ya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka tambaye su suwa zaka tambaya ya rasulullah ka tambayi bani isra'il tabkitan Allah ya faɗi wannan dan kudustawa a gare su kam atainahu da yawa mun ba su kam anan istifaliya ce wato a harafi ne na tambaya akan cewa hakika da yawa mun ba su mu'allaqatun sal anil maf'ul thani wanda take ɗamfare da wannan sal ɗin da aka ce wato sal ka tambaye su suwa za ka tambaya bani isra'il shine maf'uli na farko ko kam atainakum da yawa mun ba su abinda muka ba su da yawa ɗin nan shine maf'uli na biyu da aka sal anan tana ta'addi zuwa ga maf'ulai guda biyu wa hiya thani maf'ulai ataina wanda wannan shine wato wato na biyun mafulai na ataina afwan ta ataina tana ta'addi zuwa ga mafulai guda biyu na farko shine a tambayi bani isra'ila akan da abubuwan da muka ba su kam ataina ku da yawa na irin abubuwan da muka ba su ataina hu kaga hum din anan sune mafuli na farko kam din kuma shine mafuli na biyu wa mumayyiza sannan kuma shine abin da yake bambance ta daga abin da aka ambata a baya da yawa mun ba su min ayatin bayyinatin mun ba su daga aya bayyananniya zahiratun bayyananniya ka falakil bari kamar keta musu tekun nan wa inzalil manni wa salwa mun salkwar musu da dalba ruwan zuma wa salwa da soyayyen nama fa baddaluha kufran amma dan kafirci gaba daya suka can nemi canzi a wajen Allah madaukakin sarki wa man yubaddil ni'matallah duk wanda ya zamanto ya musaya da ni'imar da Allah ta'ala ya bashi yayi jifa da ita ai ma an'ama bihi alaihi irin abin da Allah ya masa ni'ima min al-ayati daga ayoyi li'annaha sababul hidayah saboda su saukar waɗannan mu'jizozi da ayoyi sune sababi na samun shiriya min ba'di ma ja'atku bayan waɗannan hujjoji din sun zo musu kufran dan kafirci to ya sani fa inna Allah shadidul iqab sani ubangiji ne yawan ukuba ne ga dukkan wanda ya zamanto ya kafirce wa ni'imar da Allah ta'ala ya bashi wannan tsari na kafirce wa ni'ima ba bani Isra'ila ba har al'ummar yau har al'ummar yau muna cikin ƙasa wanda ni ina da wannan ra'ayi akwai abubuwan da a hankalce bai kamata mu yadda su shigo cikin tsari na siyasantarwa ba musamman mu ɗauki harkar ci da sha da harkar abinci da tattalin arziki dole kowane mutum ya dawo ya kalli ni'imar da Allah ta'ala ya ajiye a cikin ƙasa musamman mu nan arewacin Najeriya Allah ya mana arziki mai yawan gaske amma in da gajiyawar mu take yaya za mu yi amfani da wannan arzikin namu mu haɓaka tattalin arzikinmu mu samu amfani mu zamanto mu ma arziki ya yalwata a yankinmu to anan ne gajiyawar mu take wanda wannan shine abin da ya kamata a dinga faɗakar da al'umma ba wai a dinga maganar talauci da babu ba ɗaya talauci da babu abun kokawa ne amma mafi girman abun kokawa ga arziki a kusa da kai tashi ka nema ga arziki na a kusa da kai tashi ka je ka nema idan ka nema Allah zai baka ubangiji ta'ala yana faɗa mana ko wada raballahu masalan qaryatan kanat aminatan ko mutma'innatan يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله تعالى yake zan sanya misali da wata alƙarya ta zama nutsatsiya ta zama amintacciya ana zaman lafiya a yankin arziki yana gudana a yankin arzikinta yana zuwa mata daga ko ina garin makka kenan fa kafarat bi an'umillah sai suka kafirce wa ni'imomin da Allah ya ba su ga ni'ima a tare da su amma sun kasa ribata da amfanan ni'imar da Allah ya ajiye musu fa azaqaha Allahu libasal du'i wal khawf sai Allah ta'ala ya jefo musu wato ya lullube su da yunwa ya lullube su da tsoro idan dai har ba za ku yi amfani da ni'imar da aka ajiye muku ba to a ƙarshe abin da zai faru da ku yunwa za ta yaɗu a cikin ku sannan kuma rashin tsaro zai yaɗu a cikinku. Da ta zama wajibi mu tunatar da kanmu mu kalli irin arzikin da ya Allah ya mana musamman a arewacin Najeriya mu yi ƙoƙarin ganin ya za mu faɗakar da kanmu wajen ganin yadda za mu haɓaka tattalin arzikinmu mu amfana da baiwar Allah maɗaukacin sarki maimakon yawan kokawa cikin abin da ba mu da mafita a kansa in ba komawa zuwa ga arziki da kuma halar a wajen Allah ba. Ubangiji ta'ala ya ce, Zujjina lillazina kafaru, an ƙawatawa waɗanda suke kafirai min ali makkata daga mutanen makka alhayatu duniya, an ƙawata musu rayuwar duniya bitamwege da wato lulluɓuwa ko ka koyuwa wajen ruɗewa da suka yi da ita, fa'ahabbuwa, an lulluɓe musu ita sai zamanto sun ruɗu da duniya, fa'ahabbuwa suka sota, wahum yaskaruna min allazina amanu kafiran nan na makka da sauran yahudawa suna yin isgilanci ga waɗanda suka ba da gaskiya li faqarihim saboda talaucin su ka bilal kamar bilal da amma ibn yasir da suhaibur rumi ay yastazi'una bihim suna musu isgilanci wa yata'alawna alaihim bil mal suna musu jiji da kai da kuɗi cewa su sun fi su arziki wallazina taqaw wa'anda suka ji tsoron ashirka wato shirka ga Allah wa hum haula'i wa'anda sune wa'annan sabban manzon Allah din fawqahum yawmal qiyamati suna burbushin su ranar alkiyama suna sama da su ranar alkiyama wallahu yarzuqu man yasha'u amma ku sani Allah ta'ala yana azurta wanda ya so da ghairi hisabin ba tare da lissafi ba karka ga mutum yau talaka ne ka wulakanta shi la'alla akwai waɗanda talakawa ne ba su da shi dalilin wulakanta su da aka yi suka tafi suka nemi arziki a wajen Allah ubangiji ya ba su arzikin da ya fi na waɗanda suka wulakanta su ɗin a baya hadisi yana nan daga sayyidina aliyu al-imam al-qurtubi ya fadda shi a cikin tafsirin sa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man istazalla mu'minan aw mu'minatan aw haqqarahu li faqrihi wa qillati zati yadihi shaharahu Allah yawm al-qiyamati thumma fada'ahu duk mutumin da ya kaskanta wani mumini ko wata mumina ko ya wulakanta shi ya kaskanta shi saboda talaucinsa da karancin abin da Allah ya bashi a hannu Allah zai fito da wanda ya wulakanta wannan talaka ranar alkiyama a gaban dukkan halitta sai Allah ya kunyata shi ranar da kowa yake gudun kunyata shi kuma a ranar ne Allah zai kunyata shi ma'aikin Allah ya nuna mana cewa wa man bahata mu'minan aw mu'minatan aw qala fihi ma laysa fihi أقامه الله تعالى على تل من نار يوم القيامة حتى يخرج مما قال فيه دم متمن دا يا زمنتو يا كركر كريا يا جنجنا ونمومن قوة مؤمنة يا جنجنا متى وتمغنا واندباتات با Allah zai tada shi kan wani tudu ranar alkiyama a cikin wutar jahannama har sai ya karyata kansa akan abin da ya faɗa ka san ku dorawa akan tudun nan sai ranar da mutum ya ga ranar fitowarsa da haka wulakanta talaka ko cin mutuncinsa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawo mutum musiba a duniya da lahira to wayannan kajiran na makka haka suka yi wa sahabban manzon Allah suka wulakanta su suka yi batanci a gare su a ƙanƙanin lokaci sai ga manzon Allah da sahabbansa sun koma garin Madina tattalin arzikin jaziratul arab ma gaba ɗaya ya koma hannunsu wannan shine juyawa ta ubangiji wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas akwai da yawa zaka ji suna faɗan tarihin su sun yi arziki zaka ji sun koka akan cewa wani ya wani ya taɓa yi musu wani wulakanci akan abin da bai taka kara ya karya ba lalle ya kamata mu kiyaye alfarmar mutane wanda kake gani yau a matsayin ba kowa ba gobe baka san yadda Allah zai maida shi ba ubangiji ta'ala yace ai rizqan wasi'an fil akhirati Allah zai ba ku arziki su mu'minai a lahira أو الدنيا كوكو الدنيا بأن يملك يملك المذكور منهم أموال الساكرين تيد سوى عند أتي وإزجلنت الناس ذات ذو سملك دوكر ما تيمس إزجلنت الناس ورقابهم سملك ويا يكن سقباكي دا dan haka mu kiyaye alfarmar mutane kar a mutuncin kowa a yi kokarin kiyayewa alfarmar al'umma abinda kake wulatsanta wani da shi Allah madaukakin sarki zai iya jarrabar ka da shi ina ga zamu wadaci da wannan insha Allah sai wani satin idan Allah ya kai mu Allah ya bamu ilimi mai amfani Allah ya bamu lafiya ya bamu zaman lafiya ya kara mana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina ganin zamu dakata anan sallu ala nabiyil karim سبحان ربك رب العزة ما تكون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين